الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته درس منا قوما تكون للتافي من البركة ميسونة تزيين الورقات واللفر ببما لمي الشيخ العلامة عبد الله غندو رحمه الله idan ba a manta ba shehu abdullahi ya kare ta'aliki game da kasidar da ya rubuta amsa zuwa ga malam gwani al-mustafa wanda ya rubuto baiti biyar yana neman shehu usmanu ya dakatar da zuwan mata a majalisinsa sauraron wa'azi to a ƙarshen ta'alikin nasa to shine sai ke cewa a wannan dai shekara akwai abin da ya auku dangane da sarkin wannan zamani shine bawa jangwarzo da ya aika saƙo cewa yana buƙatar malamai su zo fada za a tattauna a ranar layya to aka zo da ya faɗa abin da yake faɗa bayan malamai sun taru to da ya gama sai ya ba su kyauta na kuɗi na miskali ɗari biyar kuɗi ne masu yawan gaske na zinari zinari ya ba su to amma a shehu usmanu shi bai karɓa ba shi da sa ƙarshe ya nemi wasu abubuwa guda biyar wanda mun ambace su e, wanda alwaziru junaidu ya ambace su a littafinsa dabtul multaqatat shi ba littafi ne da ya rubuta da tarihi to ganin wannan nasara na waɗannan abubuwa guda biyar da shi sarkin ya lamunce ma a sheku usmanu wanda da suna neman ya za a yi waɗannan abubuwa su auku ta yadda za a bar shehu ya shiga ya yi da'awa ba tare da an hana shi ba ko an sa masa takunkumi da sauransu haka wanda ya je ya yarda da shi ya bi shi to shi ma kar a hana shi haka mutane ne da suke fita ta musulunci maza suna sa rawani da hulunoni mata suna sa hijabi da niƙabi to a daina musu izgili sannan waɗanda aka kama aka kai gidan yari bisa zalunci aka rufe a sako su sannan haraji da ake ɗora wa talakawa ya yi nauyi a ɗora musu abin da za su iya biya daidai ƙarfinsu sai sarki ya ce kuma ya lamunci eh to jin daɗi samuwar waɗanga abubuwa shi yasa shehu abdullahi sai rubuta wannan ƙasida saboda wata irin nasara ce aka samu wadda an daɗe ana neman ta bata samu ba eh to shine a shehu abdullahi rahimahullahu ta'ala yake cewa a farkon ƙasida ya ce faƙultu fi zalika abiyatan sai na faɗi wasu ‘yan baitoci akan haka wahiyar su ne bihamdillahi abda'u ma aqulu ala ni'amin alaina la tazulu ala khairil wara salawatu rabbi shafi'il khalqi izhalat hubulu wa ashabil lahu wal ali turra بهار الجود غيرهم ضحول رجال الله أنصار الرسول هو الضرغام ثم هم شبول هم قطعوا رؤوس الكفر قطعا بأسياف تؤول لها نصول سهام مرهفات نافذات تؤيدهم وتحتهم خيول أمامهم رياح النصر شهرا ذوابلهم تظل لها وعول بيمنهم نزلنا في أمان وظل لا تطاوله ذلول جنينا فيهما رمنا شربنا شرابا لا تساويه عصول فشكر الله منحتم علينا جميعا نحن من لهم أقول على نعم الدنا والدين طرة ومن يشكر فذاك له فضول ومن يكفر فإن الله عنه غني ثم بعد له قبول جميع الدين إيمان وسلم وإحسان له فيها وتنسخ فيه وإحسان له فيها الوصول فيا رحمن عفوا من ذنوب فبهر الجود منك له شمول وشفع في خط وشفع في خطايانا نبيا إذا قمنا تلوذ به طمول عليه وآله صلوات ربي مع التسليم ما هبت قبول وجعل صلاته بدأ النظام وختما في القبول لنا فؤول وقد كملت أبيات الفقير وبغيته من المولى قبول نعم نظمن بوافر, بوافر وزن يقول مفاعلة مفاعلة فعول نعم
شيخ عبد الله كنا نعم
yace bihamdillahi abda'u ina farawa bihamdillahi da gode ma Allah Mm.
eh ba ku da shi to to akwai shigo eh nuzum da biwafirin Mm.
eh to ba ba damuwa bari in mun kai sai mu faɗa sai ku riskar da shi da akwai shi نعم Eh, insha Allah bihamdillahi abda'u mala yace ina farawa bihamdillahi tare da gode ma Allah نعم
domin wannan yana daga cikin sunnar magabata cewa duk lokacin da ka samu wata nasara Mm.
to ba laifi ka yi wani abu wanda ka nuna godiya ga Allah wanda ya shafi walima ya shafi wa- duk wani abu da za ka yi na nuna farin ciki نعم to shine a sheku abdullahi sai rubuta wannan kas- kasida sakamakon waccan nasara da sun ka samu ta bangaren shi sarki نعم to shine ya ce abdau ina farawa bihamdillahi tare da gode ma Allah Mm.
ma a ƙulu cikin abin da zan faɗa نعم
wannan godiyar ala ni'amin alaina bisa ga wasu irin ni'imomi manya Mm.
eh ni'amin jam'u ni'imatin ya kawo shi na kira litta azimi Mm.
ai ni'amin azimatin bisa wasu manyan ni'imomi manya a kanmu Eh, saboda sun ji daɗin lamunce waɗannan abubuwa guda biyar نعم
sai ce la ta zulu waɗanda har abada ba za su gushe ba suna nan tare da mu ya ce salawatu rabbi salatocin mahalicci na ala khairil wara su tabbata bisa ga mafificin talikai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shafi'il khalqi mai ceton halittu a shafa'atul uzuma iz lokacin da hubulu musibu halat suka tsoratar da kowa eh hubulu shine musibu eh yana nufin ranar gobe kiyama lokacin da kowa yana nafsi nafsi nafsi hatta addabawa suna nafsi nafsi to lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai nemi ceto wanda ake kira da shafa'atul uzma نعم ya ce to wannan da ke da wannan sifa ɗin to shi nake yi ma wannan salatocin nake addu'a al- wannan salatocin su tabbata gare shi wa ashabin lahu hakanan ina addu'a ga sahabbansa wal'ali da iyalansa ɗurran baki ɗaya ba na ware wani eh wanda sahabban nan nasa da alu ɗin nan nasa biharil judi gulabe ne na kyautuka gulabe ne na kyauta wato ba maruwata ba ne Eh, sahabban manzo Allah sallallahu alaihi sallama suna da yawan alkhairi to shine sai ya kamanta su da gulabe ka san gulbi bai da ruwa وعليكم kowa ya zo ya ɗiba eh sai ce gairuhu mu amma waɗanda ba su habbai ba ba alun nabiyyi ba Mm.
to buhulu su kamar ƙananan tafkuna ne Mm.
Eh, su alherin su bai da yawa Kwashe sa kai duk.
kwashe su aka yi Eh, tafki mai ɗan tara ruwa haka Mm.
yan kaɗan to duk wanda ba sahabi ba to haka ba tsaye amma su sahabbai to tekuna ne gulabe ne Mm.
na kyautuka Na.
rijalillahi su mazajen Allah ne Mm.
ansarin rasuli kuma su mataimaka manzon Allah ne Sallallahu alaihi wasallam.
huwa shi manzon Allah addurgamu kamar zaki yake Mm.
wajen shaja'a da jarunta Mm.
sun sa'an nan homo su sahabban nan nashi shibulu su kuma suna matsayin 'ya'yan zakuna jam'u shiblin Mm.
shine ɗan zaki wanda ya isa bin farauta da shi ake kira da shiblu Na.
yawwa to su sahaban su ne matsayin 'ya'yan zakuna shi kuma manzo Allah shine babban eh da addirgamu sai zakin da ya kai inda ya kai Mm.
to shi ake kira da addirgamu a larabci Mm.
eh wanda ya cika wajen karfi da komai an gane da jarunta to shine addirgamu sai ce hum su sahabban nan ko humu su sahabban nan qata'u ru'usal kufri su ne suka yanke tushen kafirci Mm.
eh yana nufin kafirai ta hanyar jihadi da abubuwa kada'an yankewa wadda take yankewa suka tabbatar da musulunci suka rosa kafirci da kafirai Na.
yau musa ya ishe ka misali ya kokin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da su bi asyafin kuma sun katse wato kawunan kafirai da takubba wanda takubban nan sai ce nusulu wato tsinin waɗannan takubba ko kaihin waɗannan takubba ɗin jam'u nasli Eh, kaihin takobi ko kaihin kibiya ko mashi to shi ake kira nasulu jam'in sa sai a ce nusulu to ta'ulu laha za ka ga tana kyalli laha ga ita wannan takubba ɗin Eh, to wannan duka dai yana ishara ne game da takubban nasu su karan kansu abin yabo ne Eh, sai ce sihamun kuma suna tare da wasu kibau jam'u sahamin Mm.
murhifatun waɗanda aka wasa su aka ɗaɗa su suka yi kaifi Mm.
Eh, akan ce rahafas saifa Mm.
eh, ko rahafas sahama Na.
akan ce kuma arhafa Mm.
duk ana nufin da ya wasa ko rahafal- rahafas sikina Na.
ya wasa yuka ko arhafas sikina duk ana faɗa Na.
eh, nafizatun masu zartarwa duk inda aka halba su to za su isa Na.
sai ce kuma tu'ayyiduhum waɗannan kibauɗin da takubba suna ƙarfafa su sahabban Mm.
kuma ba su tsaya nan ba wata hattahumu ƙarƙashin su huyulu kuma ga dawakai ma'ana suna saman dawakai kenan Mm.
Mm, to duk wannan sifofi ne na manzon Allah sallallahu alaihi sallama wato kamin ya faɗi baiwar da Allah ya yi musu ko nasarar suka samu to shine sai ya fara gode ma baiwar samun manzon Allah da sahabbansa saboda duk abin da su suka samu to waɗancan su ne asali kun gane balagan ai eh to shi ne balagan malam to shi yasa ya fara yi maka bayanin manzon Allah da sahabbansa da sauransu da irin yadda suka tabbatar da addini da suka yi gwagwarmaya Na.
eh duk wannan shi bai shiga cikin nasu ni'imomin ba sai ce amma mahumu kuma gabansu su sahabbai riyahun nasiri akwai iska na nasara shaharan awan wata ɗaya yana ishara zuwa ga wancan hadisi cewa nusirtu bin ru'ubi masirata shahar Kwada.
an taimake ni da jefa tsoro ga zukatan kafirai ma'ana su kafirai da sun ji labarin annabi zai zo Mm.
to tsoro zai kama su ko da tsakaninsu da annabi akwai tafiyan wata ɗaya Mm.
Mm. to wannan yana cikin mu'ujiza ta manzon Allah zawabiluhum kuma darajarsu babba eh, wato matsayinsu babba shine zawabilu zawabiluhum matsayinsu wanda yake babba sosai ya ce wa'ulu eh, remaye jam'u wa'ale shine bunsurun dutse Eh, wasu wasu dabbobi ne masu kama da awakai na Eh, ana kiransu remaye rema Eh, su a du- saman dutse suke rayuwa na
ba sa rayuwa ƙasa na Eh, to shi ne ce remayen nan ta zillu tana zamewa laha ga wannan darajar tasu ma'ana wannan matsayin da suka kai to hatta waɗancan da ke rayuwa saman dutse ba za su iya tako wannan matsayin nasu ba eh to wannan mubalaga ce na cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da daraja madaukakiya eh to da da akwai su remaye za ka ga mafarauta na haɗuwa da su musamman daji inda yake da duwatsu sosai biyumnihim sai ce nazalna mun sauka biyumnihim tare da albarkarsu fi amanin cikin aminci ma'ana duk abin da muka samu to dalilin waɗancan ne Mm.
su suka share mana hanya Mm.
su ne magabata gare mu na saboda haka mu mun zo mun sauka ne bisa ga amincin da suka tabbatar bisa ga sauran albarkan jihadi da kuma yada addini da suka yi Mm.
sai ce wa zillin haka kuma mun sauka ga wata inuwa da suka kafata wanda zululu inuwoyi la tutawiluhu ba ta gwada tsawo da wannan inuwar tasu Mm.
eh to shi ma wannan duka ishara ne kan cewa wato sun riga sun share fagen addini Mm.
saboda haka mu kawai mun zo ne mun dora a inda suka tsaya Mm.
an gane na yawa saboda su sun zo ne asalan ma babu addini Mm.
kwata-kwata ko ƙanshinsa babu su sahabbai kenan Mm.
suka zo suka yi jihadi suka kore kafirci da komai suka tumɓuke shi suka tabbatar da musuluncin domin kuma da muka zo abin da suka yi sai ya zama mana wata inuwa sai mun ga samu ƙarfi mu ma sai muka ɗora na muka ɗora a inda suka tsaya na sai ce janaina mun ɗaski ma'ana mun- mun katsi fihi a cikin wannan musuluncin marum na abin da muke so ma'ana duk abin da muke so ko cikin wannan inuwa ɗin Mm.
duk abin da muke so na ɗasa na wasu 'ya'yan itace masu daɗi don mu ci Mm.
wanda mu muke nema ya ce to mun samu ma'ana duk abin da muke so na addini to sun bar mana eh sun bar mana kuma mun mun mun same shi sharibna haka mun sha sharaban wani abin sha mai daɗi cikin abin da sun ka bari su sahabban Mm.
sai ce usulu jam'u asali na eh miyan zuma Mm.
an gane Mm.
yawwa saboda haka lu'abul nahali shi ake kira al'asal miyan zuma gane Mm.
yawwa shi kuma kwaro ana kiransa da annahal shi wannan kwaron Mm.
to miyansa shi ake kira asal Hasa.
eh miyan zuma mu kuma sai mu ce zuma ko Bana.
to kwaron shine zuma ba wai ruwan ba Mm.
Eh, shi ruwan ai miyansa ne Mm.
Eh, an gane na
to me- miyan kudan zuma ya ce latu sawihi baya daidai da zaƙin abin da muka sha na wanda suka bar muna da daɗin addini na ya ce babu wata zuma a duniya da ta kai zaƙin wannan abin da sun bar mana wannan abin sha na na aƙida da tauhidi da musulunci da sauransu na to duk wannan yana kinaya ne akan abin da su sahabban sun ka bari Mm.
su kuma su a shehu abdullahi suka isko suka riska suka ɗora inda suka tsaya Mm.
an gane na eh saboda haka duka wannan balaga ce ke amfani da ita Mm.
sai ce to tunda haka ne fa shukurullahi Mm.
mun hatimun alaina godiya ga Allah ya waje ba gare mu dole ne mu gode ma Allah Bana ko.
wa ba haka ba Bana.
shi yasa wahalar da sun kai mu ba mu same ta ba Mm.
eh saboda mu mun zo ne cikin inuwarsu sai muka bi Maka sha.
sai muka shiga Mm.
abinda suka bari sai muka ci gaba to kaga dole mu gode ma Allah Bana.
da Allah ya ga dama sai ya tumɓuke addinin kuma ya ce mu mu sake zuwa da shi amma kuma bai yi haka ba Mm.
to shine ya ce jami'an gaba ɗayanmu na hannu mu dukkanmu dole mu gode ma Allah Mm.
mallahu mu uqulu da waɗanda suke da hankali daga cikinmu waɗanda suka yi dada yana nufin waɗanda suka yi dada da awansu Mm.
eh to wajibi ne mu gode ma Allah ala ni amid duna akan ni'imar duniya da ya yi mana waddini da addini ɗurran baki ɗaya wa man ya kafur kaga wanda ya kafurce ma ni'imar Allah ko to wa man yashkur wanda ya gode ma ni'imar Allah to fa zaka lahu fudulu to wannan yana da ƙari na'am eh za a yi ta ƙara masa da in shakartum da azidannakum to shine yake ishara zuwa gare shi saboda haka duk sanda aka yi ma ni'ima ka gode sai a yi ta ƙara maka wa man yakfur wanda kuma ya kafurta to fa inna Allah anhu ganiyyu to Allah mawadaci ne daga barinsa na'am Eh, saboda haka in ma baka bi Allah ba Allah bai da bukata da kai rashin bin ka ba zai tauye Allah ba kuma bin ka gare shi ba zai amfane shi da komai ba saboda haka amfane na koma zuwa kanka ne summa ba'adu sannan bayan kafirce ma ni'imar Allah din da yayi to kubulu maruruwa na wuta lahu sun tabbata gare shi tunda an je lahira kaga azaba za a sa shi hmm? jami'ud dini matattara addini gaba ɗaya imanin imani ne wa silmun da musulunci ai wa islamun saboda waƙe shi yasa ya ce wa silmun da musulunci wa ihsanun da kyautatawa kuma alwusulu saduwa lahu ga shi Allah fiha ya tabbata ko fihi ya tabbata ga waɗannan abubuwa ma'ana ba hanyar da za ka bi ka sadu da Allah sai ta hanyoyin nan guda uku hanyar imani musulunci ihsani eh ko kuma alwusulu saduwa lahu ga shi addinin to fiha yana cikin waɗannan abubuwa guda uku mana babu hanyar da za ka bi ka samu addinin musulunci wanda sahabbai suke a kansa to sai ta hanyar abubuwan nan guda uku imani musulunci ihsani an gane ko fa ya rahamanu afwan ya mai rahama ina roƙonka ka yi muna afuwa min zunubin daga zunubai da suke kanmu fa baharul judi minka kaga tekun kyauta daga wurinka to lahu shimulu mai game kowa da kowa ne Eh, in Allah ya tashi watsu ni'ima ce sai kaga kowa ya samu ba ba haka ba amma wanda ba Allah ba kaga sai ya gaba abin da ya gaso da ya ce ni ba samu ba eh wa shafi'i ka yi ce wa shafi'i nabiyan ka ba annabi ceto cetonmu fi hatsaya da akan zunubanmu eh addu'a yake yi wai Allah ya ba annabi ceto sallallahu alaihi sallama akan kurakuransu sai ce iza lokacin da ƙumna muka tsayu ya ce tsumulu halittu daban-daban taluzu suna neman mafaka bihi ga shi annabi domin ya ba su wannan ceton sallallahu alaihi sallama tumulu shine wato jama'a halittu ba su yawa wanda mutane sun shiga aljanu sun shiga da sauransu to yana da nufin a ranar lafira sai ce salawatu rabbi salatocin ubangiji na alaihi su tabbata ga manzon Allah wa alihi da alayensa ma'a taslimi tare da taslimi ma matukar kabulu iskan gabas habbat tana kadawa eh duk iskan da yake fitowa daga gabas to shi ake kira kabulu eh ba wancan na karba bane hmm? wa ja'alu salatihi sanya salatin manzon Allah bada'an da nayi a farkon annizami waƙe na tunda ai ya- yayi salati ga annabi a farko ko me yace a baitin da ya gabata hmm? yawwa sal- al- ala khairil wara salawatu rabbi shafi'il khalqi izhalat hubulu to kaga ya fara to shine yace fara wannan salatin da nayi wa khataman kuma gashi karshe nazo kuma na maimaita shi ma nan ya ce mi alaihi wa alihi salawatu rabbi kaga ya maimaita to yace duka na yi haka ne sai ce fu'ulu domin alleshi fil qabuli lana akan karɓa abin da mun kai Eh, fu'ulu jam'u fa'alin shine kishiyan atiyara canfi an gane fatan alkhairi eh to shi ake kira alleshi da hausa Mm, to na- na yi haka ne na yi salati ne a farko kuma ƙarshe na zo na yi domin tsammani da fatan a karɓa min wannan aikin na'am abin da muka yi kaga kenan wannan yana nuna maka kar ka du- kar ka rudu da yawan aikinka Mm.
ka roƙi Allah ya amsa na'am don fa duk abin nan da ake yi in fa Allah bai amsa ba an yi aikin banza to shi malam da yake malami ne sai ce fa duk wannan abin da mun kai Mm.
to ina fatan Mm.
Allah ka karba mana na'am eh shine babban natija eh Mm.
Eh, ba wai a yi aikin a gani a zahiri ba misali Mm.
a yaƙi shirka da bid'a da sauransu Mm.
wannan laisa bi shay'in shin Allah ya amsa Ya Allah.
ko ba haka ba eh to shine nan na wahalar take ai don Allah bai ansa ba duk abin da kuka yi to haba an mansura ne baya da wani amfani to shine yace wa qad haqiqa ubayyatun tasgiri ne na abayat Mm.
ubayyatul faqiri yan baitocin mabukaci ga Allah to shine yace wa qad kammalat haqiqa sun kammala Mm.
wa bugu ya tuhu kuma buƙatarsa minal maula daga mahaliccinsa Allah ƙabulu ya karɓa masa Mm.
shi bai da wata buƙata in ba wannan Mm.
ya ce Allah ya ansa min wannan abin da na yi Mm.
Eh, to wanda addu'a ita ya kamata mutum ya ta yi na'am Eh, bayan ka yi sallah Mm.
to kafin ka ɗaga hannu ka gaya wa Allah buƙatocinka misali Mm.
to fara addu'an Allah ya amshi sallah na'am
da ba ta gane Mm.
amma Allah bai amshi sallan ba kuma kaje kana roƙon wai- wai Allah ya baka kaza to addu'a ta farko roƙi Allah wannan sallar da nayi azhar la'asar maghrib isha asuba Allah ka ansa mini wannan sallah da nayi to sannan sauran addu'o'i su biyo baya dan Allah bai amshi sallar ba to addu'ar ka ba ta da amfani saboda ba ta da tsani dama ana son sallah ta zamo tsani ga addu'a to addu'ar sallan kuma Allah bai karba ba to me aka yi haka in sadaka kai in zakka kai in aikin haji kai in azumi kai kana shan ruwa to na farko ka ce Allah ka ansa min wannan ibada da nayi kamin ka ce Allah yana da bukata kaza Allah yana so kaza Allah yana so ka bani kaza roki Allah ya amsa eh to wannan shine aikin magabata amma ko mu ba ma kulawa da shi Eh, shi ba wani gane ka iya sallah dole ne ma Allah ya amsa ko masu wannan jahilci to shi ka nuna maka shi yana ganin dole ne ma Allah ya amsa tun da ya riga wai abinda Allah ya ce ya yi bai sa akwai bambanci tsakanin zartar da umarni da kuma amsan abin da ka yi ba eh Allah ya ce kai sallah ka yi to wannan wani abu ne na daban bayan ka gama kuma Allah ya rubuta a matsayin ya gamsu da ibadanka shi ma wani abu ne na daban to shi yayi komi wahala don shi gaibi ne ba haɗa ma aka yi ba sai ka je ranar kiyama sai a ce ai sallan da ka yi rana kaza a masallaci kaza daidai lokaci kaza ba amsa ba kada ta cewa eh ga sallolin kam kayi an gane amma kuma Allah bai amsa ba saboda wasu dalilai to kaga akwai matsala Mm? akwai matsala shi yasa adabi ya ce wasu za su zo da tarin ayyuka kyawawa in ka gani sai kaya ba amma ƙarshe sai Allah ya sanya su haba an mansura to kar ka rudu da aikinka eh akwai matsala kar ka rudu damu da Allah ya amsa ko bai ko bai amsa ba shine to wannan shine kuma babban dalilin da ke sa a karba shine ikhlasi da yin abin yadda aka ce kai sai aka samu waɗannan sharuɗa guda biyu insha Allah Allah zai amsa amma haka ka dogara gare su su ba eh ka hada da addu'a Allah ya taimaka to an cin muku ko sai baiti na ƙarshe ce nuzimna eh an waƙe waɗannan baitoci biwafirin wazinin da ma'aunin baharu baharul wafir nuzim da biwafirin wazinin ya ƙulu mufa'alatun mufa'alatun fa'ulu Eh, shi ne da ƙarshe ma'ana waɗannan baitoci an waƙe su ne da ma'aunin baharul wafir yana farawa da mufa'alatun mufa'alatun fa'ulu Mun gane? yauwa shi ya daidai da bihamdillahi abda'u ma aqulu mufa'alatun mufa'alatun fa'ulu ala ni'amin alaina la tazulu mufa'alatun mufa'alatun fa'ulu to wannan ya amfani da shi nuzimna biwafirin waznin yaqulu mufa'alatun mufa'alatun fa'ulu eh to Allah ya saka masa da alkhairi da mu da shi duka Allah ya karba mana abin da muke yi kada Allah ya sa mu yi asara ta duniya da ta lahira Allah kuma ya ba mu sabati kwai damar yin nahau kuwa ko lokaci ya yi
to da minti takwas da sha da fata na suka ko da farko minti ya akwai tambayoyi sai a yi sai babar shahawa da sati Eh, saboda maudu'in yana da faɗi za a yi almamnu min sarraf sai yana buƙatar bayani nuzimna bi wafirin waznin ya ƙulu mufa'alatun mufa'alatun fa'ulu Eh, in akwai tambaya to ɗaya ko biyu shi na hau sai mu bar shi hagu har wani sati insha Allah Hmm. ba tambaya kenan akwai tambaya na'am Mm.
za mu ga duka haɗari eh akwai wazanin Mm. sadrul bait shine nuzimna bi wafirin waznin yaqulu eh ajzul bait shine mufa'alatun mufa'alatun fa'ulu Mm. So, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi wa